والعاشر مذ ومنذ وهما لابتداء الغاية في الزمان الماضي نحو ما رأيته مذ أو منذ يوم الجمعة أي ابتداء عدم رؤيتي مذ أو منذ يوم الجمعة والهادي عشر حتى ولها معنيان يعني أحدها لانتهاء الغاية نهو أكلت السمكة حتى رأسها أي انتهاء أكلي إلى رأسها والثاني بمعنى مع وهو أكثر نهو جاءني الحجاج حتى المشاة أي مع المشاة والثاني عشر واو القسم نهو والله لأفعلن كذا والثالث عشر باء القسم نهو بالله لأفعلن كذا والرابع عشر تاء القسم قسم تاء القسم تاء القسم نهو تالله لأفعلن كذا والخامس عشر حشا حاشا نعم حاشا والسادس عشر خلا والسابع عشر عدا وهي الاستثناء للاستثناء وهي للاستثناء ومعنى الاستثناء هو إخراج الثانية أما دخل فيه غيره نحو جاءني القوم حاشا زيد على زيد وخلا زيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جماعة hudu ga watan rabi'u lissani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin ga watan sha daya shekara dubu biyu da ashirin miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam ci gaba da darasin littafin al'awamilul mi'atu aljurjaniya wato al'awamil ma'aikata guda ɗari wanda abdulkahir aljurjani ya rubuta muna roƙo allah maɗaukin sarki ya gafarta masa wanda har yanzu muna nan cikin kaso na farko wanda wannan shi ne darasi na bakwai yau muna cikin nau'i na farko cikin ma'aikata ma'aikata a nahau ma'anan ma'aikata a nahau su ne waɗanda za su haifar da tasiri ga kalma kamar yadda muka sha faɗa to muna nan cikin amalu hurufin jarri ayyuka da hurufin jarri suke yi kamar yadda ya kawo mana su a farkon littafi to kuma sai ya ɗauki ɗaya daga cikinsu yana gaya mana manya-manya ma'anonin kowanne daga cikinsu wanda mun tsaya a na tara darasin da ya gabata yau za mu tashi amil na goma wal ashiru za mu tashi ma'aikaci na goma daga cikin ma'aikatan jarra abin da ke sa kalma ƙarshenta ta samu wasali ƙasa a ƙarshe daga ciki akwai muz sannan wa munzu wadda su su biyu suke akwai muz wadda ba ta da nuno ita tubna ala sukun a kan sukunin ake gina ta muz ba ta da nuno ta biyu ita kuma tana da nunun tubna ala dami za ka ce munzu dukkaninsu ma'anarsu ɗaya kuma aiki ɗaya suke kuma dukansu suna daga cikin harfan jarra to ma'anarsu wahu masu su biyu libtida'il gayati fi zamanil madi sukan zo da su fa'idantar da mafarar a hukunci amma a lokaci wanda ya riga ya wuce ba lokacin da zai zo ba su ba su aiki ga lokacin da zai zo suna aiki ne ga lokacin da ya riga ya wuce to wannan lokacin da ya wuce za su faɗa maka mabda'in inda aikin ya fara ko kuma lokacin da a wannan hukunci ya fara shi ne bambancin su da min ita min kawai limujarradi libtida ilgaya kawai ita min za ta zo ta yi maka bayani ga inda hukunci ya fara lokacin ya wuce ko ana ciki ko zai zo nan gaba to su kuma an ƙayyade su da fi zamanil madi a lokaci wanda ya riga ya wuce ina misali na hau ga misali mara aituhu muz yaumil jumu'ati ko munzu yaumil jumu'ati ban gansa ba tun ranar juma'a a gani ban gan shi ba kaga ya riga madin ne ko ya riga ya wuce labari kake bayarwa cewa baka gan shi ba to shine yace ai ibtida'u adami ru'yati eh inda rashin gani na nashi ya fara shine yaumil juma'a ko munz muz ko munzu yaumil juma'a tun ranar juma'a daga nan ne abin ya fara kenan kamin ranar juma'a babu wannan hukunci to shine ma'anar aikinsu libtida'il ghayati fi zaman al-madi wanda shine ma'anar muz ko munzu ma ra'aituhu muz yawmil jumu'a ko munzu yawmil jumu'a ko ma laqituhu muz ko munzu yawmil jumu'a ban hadu da shi ba tun ranar juma'a har yanzu da nake magana so da haka rashin ganina ko rashin haɗuwa ta da shi ya fara ne daga ranar juma'a ba daga kamin juma'a ba kenan kamin juma'a zai iya yiwa na gaishe ko na haɗu da shi to shine ma'anar farawa ɗin to wannan shine shine abinda a ake nufi ko mele rabin ma ma حرف نفي مبني على السكون لا محل لها من الإعراب رأيت رأي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل مهم. والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به يا شيخ في محل نصب مفعول به وكيف يكون في محل جر يا شيخ اتق الله مذ حرف جر مبني على السكون يومي اسم مجرور بمز وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهو مضاف الجمعة أه. أه. أه. مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر to wannan shine ko muz kace ko munzu in kace munzu to mabniyun ala dhammi muz mabniyun ala sukun harfu jarr mabniyun ala sukun munzu harfu jarr mabniyun ala dhammi wal hadi ashara sai amil na goma sha ɗaya cikin huruful jarri hatta akwai hatta wadda ke shiga ga suna hatta kala-kala ce akwai ta adafi to na ana magana hatta tajarra walaha ma'ana yani ita kuma tana da ma'anona guda biyu ma'anoni guda biyu ahaduha ɗaya daga cikinsu sai ce lintiha ilgaya saboda haka ta yi tara dufi da ila da ila da hatta to sun yi tara dufi a nan domin ila kamar yadda mun karanta a baya lintiha ilgaya hatta lintiha ilgaya inda hukunci ya tsaya ƙarshen hukunci ƙarshen aiki to hatta takan zo don ta bayar da wannan na misali na hau misalin zancenka akaltu samakata hatta ra'asiha me ma'anarsa akaltu samakata wanda ya sani in baka sani baka yi shiru har zuwa kansa me ma'ana har zuwa kansa
inda cin kifi na ya tsaya wurin kai wurin kai ban ci kai ba ka gani lintihai algaya akaltu samakata hatta ra'asi ha na ci kifi e zuwa ƙarshen eh eh ka gane zuwa ƙarshen inda kai ya fara ba ƙarshen kai ba eh mana na ya ta ci na ya ta ci sai da na kai daidai kai sai na tsaya ban ci kai ba ka gane bambanci ko amma in ka ce na ciki hi har har zuwa kai to ba haka ake nufi ba to wannan sai dai a canza ibara ai intihawa akali inda cin kifi na ya kare ila ra'asiya gun kai to kaga ya faɗa da kansa kenan an ci kai in ka ce ka canye kai to hatta ba ta yi aikinta ba hatta ba ta yi aikinta ba don ba cewa kai akaltus sama ka ta hattara asahaba ba haka kace ba ko haka kace ba cewa kai akaltus sama ka ta hattara asuhaba ra'asuha ra'asaha ra'asiha kowanne ma'anar sa daban ya shek to akal sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala sukuni لاتصاله بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل السمكة تع مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر حتى حرف جر يا شيخ اتق الله حرف جر مبني على السكون رأسي اسم مجرور بحتى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهو مضاف والهاء هائن أه؟ ضمير بارز متصل مبني في محل جر مضاف إليه to me amfanin al'ajin rumiya in mutum bai iya lirabi me amfanin babu ma'arifata alabata da irabi da kakkaranta bai da wani amfani to shi yasa muka ce in dai baka iya al'ajin rumiya baka iya lirabi baka iya lirabi sai dai ka faɗi abin da ka ji malamin ka na faɗa iya anna amma da an kawo abin da baka taɓa ji ba to shikenan dole ka yi shiru to sai ce wasani ma'ana na biyu bi ma'ana ma'a hatta takan zo don ta bayar da ma'anan ma'a wani lokaci wa huwa akasaru kuma wannan ma shine yafi yawa zuwanta da ma'anan ma'a a larabci wannan yana da yawa sosai na hau ina misali ja'anil hujjaju hatta mushati alhazai ma'aikata aikin haji sun zo min hattal mushati me ma'ana hattal mushati tare da matafiya da kama ai ma'al mushati tare da matahiya da kafafunsu su ne al mushatu su ne al mushatu abin ji abin da yake nufi ko? eh mele rabin ja'ani ja'ani ya sheikh eh جاء سيكة فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لأنه صيغ الآخر لأنه صيغ الآخر ولم يتصل بآخره شيء أه وفاعله ضمير مستتر فيه أه فيه جوازا تقديره هو جاءني هو ni eh ni nunul wiqaya ya sheikh la mahalla laha min al-i'rabi eh wa ya'ul mutakallimi dhamirun بارز متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به شكرا جاءني ال ta wani na ya ce wa fa'il hu zamiru ta ya zaga da alhujjaju eh ya za ka yi da alhujjaju eh yawon sai ka wala wale muna abin da ka faɗa alhujjaju eh yi muna da irabinsa eh na'am na'am ta yi watsi da huwa ko to alhajjaju aha aha fa'ilun marfu'un mu'akharun mhm bi bi dha dha ba a cewa du bi dham bi aha aha aha لأنه لا لأنه جمع التكسير يا شيخ لأنه جمع التكسير وجمع التكسير مي مي يرفع أها ويجر بالياء بالكسرة يا شيخ وينصب بالفتحة إيه جمع التكسير دي sau da haka ja'a shi ne fi'ilun madin mabniyun alal fatahi la mahalla lahu min al i'rabi li'annahu sayyihu al-akhir wa lam yattasil bi akhirih shay'un wan nun nun al-wiqaya la mahalla laha min al-i'rabi wa ya'u al-mutakallim dhamirun bariz muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam sai al-hujjaju جمع الحاج إيه. فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع التكسير إيه. جمع تكسير حتى حرف جر مبني على السكون المشاة اسم مجرور بها التاء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع التكسير كجي لأنه مفرد المشاة جمعين تسيتي والثاني عشر نقوم شابيو واو القسم ككتي قسمي قسم ربو mu rantsuwa kaga akwai bambanci alƙasmu rabo ke alƙasamu eh bi fathi sin shine rantsuwa aqsama billah ko uqsimu billah to sai wawun ta rantsuwa nahau wallahi la af'alanna kaza wallahi sai na aikata kaza eh sau da haka wawul kasami irin su wallaili irin su washamsi irin su walfajiri wal'asiri ila akhiri duk wayannan wawa din nan na rantsuwa ne to dukkanin su zaka ga sunan da ya biyo baya za ka ganshi da jarra za ka ganshi da jarra ita kowane suna wawun tana shiga cikin sunayen Allah subhanahu wataala za ka yi cewa wallahi za ka yi cewa wal rahamani za ka yi cewa wal rahimi za ka yi cewa wal azizi wal jabbari wal duka to abin da dai ake so sunan da zai biyo baya gare ta ya zama majrurun kamar yadda ya baka misali wallahi kaga lafzul jalala yana da jarra ko wasalisa ashara na sha uku ya'ul qasami akwai ya'un ita ma ta rantsuwa na hau ba'u kai ba'ul qasami ba'un ta rantsuwa na hau misali billahi la'af'alanna kaza na rantse da Allah sai na aikata kaza to ita wawun wadda ta gabata ita ba a bayyana mata fi'ilin rantsuwa ba sai ka ce uqsimu wallahi ba ba sai ka kawo fi'ilin rantsuwa ba amma ita ba'un kana iya kawo fi'ilin kuma kana iya shafe shi kana cewa billahi la'afalan da kaza kana cewa uqsimu billahi kamar can wa aka samu billahi jihada imani eh a gari to ana iya kawo fi'ilin uqsimu ana iya kuma shafe shi ba'un kawai ita ita da wannan zabi an fahimci wannan ita ma sunan da zai biyo baya gare ta shi ma yazo menene yawwa ita ma tana shiga ga dukkanin wani suna kada cewa birrahmani eh kada ciya bin rahimi bil aziz bil jabbari da makamantansu sai war rabi'a ashara amili na shahud ta'ul qasami ta'un tarantsuwa nahau tallahi la af'alanna kaza tallahi to ita ta'un ta da khususiyya sun ce ba ta shiga sai ga lafzul jalala lafzu jalala wannan shi ne an ga haka laraba duk da an ji suna cewa tarabbil ka'aba an ji laraba na faɗan haka amma ba za ka ce ya tal aziza ba tar rahimi ba tar rahamani a sai dai tallahi eh wa tallahi la akidanna asnamakum an fahimci wannan so da haka duk inda ta zo za ka ga lafzul jalala ake kawowa amma su waɗancan da wawul ƙasami da ba'ul ƙasami duka suna shiga sauran asma na sunayen Allah subhanahu wa ta'ala amma ita ta to ta keɓanta ne ga lafzul jalala ko ba sai an bayyana fi'ilin rantsuwa ba ba sai ka ce uqsimu tallahi ba a'a a to tun da dai bai kawo jimla ba sai mu yi lairabin wallahi la'afa'al kawai babin misali kana iya kirkiro abin da misali wallahi la'azhabanna ila almadrasa la'azhabanna ila almadrasa ko ko abin da ya kama da wannan wadda ba sai mun yi lairabinsa ba والخامس والخامس عشرة نشابير حاشا حاشا إتما من حروف الجر tana daga cikin huruful jarri ita ma'anarta tanzihu ma ba'daha amma qablaha eh a tsalkake abin da ya biyo baya gare ta akan na gabaninta shine aikinta za ka yi cewa sa'al ƙaunu hasha zaidin kai mutanen nan sun yi aikin mugun abu amma ban da zaidu kada zaidu kayi mi ka nazza hashi ko? eh? wa kulna hasha lillahi ko? to kagari tanzi kenan sun tsalkake shi to wannan shine hasha sai ka ce zaidin zaidin sai zaman majrurun bi hasha aha sannan wasadisa ashara na sha shida khala khala akwai khala shi ma haka yake irin wancan ne ja alƙawmu sai ka ce khala zaidin khala zaidin sai wasabi a ashara na sha bakwai a da wahiyar listisna amma ita akan kawo ta don a yi istisnai ja alƙawun sai ka ce a da zaidin a da zaidin yana yanzu ka fitar da zaidu daga ra'ancin to su wayannan guda uku da ya kawo hasha khala da ada yin jarra ga sunan da ya biyo baya gare su ba wajibi ba ne in ka ga dama za ka iya nasaba in ka yi nasaba to sun zama wa da watun listisna za ka yi cewa ja alƙaunmu hasha zaidin hasha zaida ja alƙaunmu khala zaidin khala zaidan ja alƙaunmu ada zaidin ada zaidan lakal hiyar in ka ce ada zaidin to wannan sun zama huruful jarri in ka ce ada ko hasha zaidan to wannan isa sina'i kenan amma da sharadi in ba hada su da ma ba in ka samu su ma to wajaban nasu misali ka ce ja alƙaunu ma hasha to nan dole ka ce zaidan ja alƙaunu ma khala zaidan dole kai nasaba ne ja alƙaunu ma'ada zaidan to amma in babu maɗin to kana da damar ka yi annasu alal listisna kana da damar ka yi aljarru akan cewa su huruful jarri shi ma nan darasin mun yi shi a cikin ibnul wardi to me ma'anar istisna'i wa ma'anar istisna'i huwa ikhrajus saniya shine fitar da kalma ta biyu amma da khalafihi ghairuhu akan abinda wani kalma ya shiga ciki ta biyun sai ka fitar da ita ka ware ta ce baka son ta shiga cikin abinda wayancan suka shiga na misali ja'ani alqawmu hasha zaidin kaga zaidin ita ce asaniya ita ce kalma ta biyu ka fitar da ita daga mi ja'ani alqawmu ko ka fitar da ita daga ciki ko ada zaidin ko khala zaidin kamar da dai muka muka ba da misali ko to jaa fi'lun madin mabniun al fath la mahalla lahu min al i'rabi aha wa huwa sahih al akhir wa lam yattasil bi akhirih shay'un ko wan nun nun al wiqayati la mahalla laha min al i'rabi aha wa ya al mutakallim dhamirun barizun muttasilun aha مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم القوم فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم الجمع لأنه مفرد اسم الجمع ينوب مناب المفرد حاشا sai ka ce mi harfu jarrin mabniyun ala sukuni zaidin ismun majrurun bi hasha wa alamatu jarrihi alkasratu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahih al-akhiri to haka zaka yi da ada ko kuma khala dukkanin su mabniyai ne ala sukun to wannan shine karshen awamil nami na huruful jarri da kuma ma'anoninsu saboda haka abinda suke bukata ka haddace su za su taimake ka kwarai da gaske kowane harafi ka haddace shi ka haddace ma'anonin da malam ya kawo wannan zai taimaka maka wajen fahimta alkur'ani ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda da wuya kaga jimla babu harafin jarra suna yawan zuwa suna yawan zuwa to kuma rashin sanin ma'ana harafi shi ke sa wani lokaci a fassara kalma ba daidai kamar yadda ka fassara a kaltus samakata hatta ra'asiha kaga saboda rashin tsayawa a tattance hakikanin ma'anar hatta din to saboda haka insha Allah ta'ala darasi na gaba za mu tashi an nau'u thani hurufun tansibul lisma wa tarfa'ul khabara da muka faɗa zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh